سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل بيت طيبنا الطاهرين المعصومين سيما بقيت الله في أرضي صاحب العصر والزمان اللهم لك الفداء ana cewa a shigen rana ta sha biyar bisa wani kauri ko sha ko gaba kaɗan ko sha shida dai aka ainihin ibn ziyad ya aika da kawo kan shuhada zuwa sham kuma ya kan yi a ci a lokacin aka aika da kawo kan kawo kan tare da iyalan gida ɗin ne aka haɗa don a tashi waɗanda suke majalisun ibn ziyar sai da suka yi mamakin tafiya da iyalin da aka ce a tafi da su don an riga an aika da saƙo zuwa yazidu cewa dakarun shi sun nasara akan hussein sun kashe shi tare da sabansa da iyalan gidansa su mutum 90 da 'yan kai kuma an kama iyalansa an kama iyalansa matansa da 'ya'yansa da na iyalan gidansa duk ga sunan yanzu a hannun ibn ziyar sai ya aiko da takarda cewa a zo mashi da kawo kan da kuma iyalan gida to sai sawo suna ce to me yake bukata da su su iyalan gida su me yake bukata da su mata da yara da aka mishi shi ke shi ce umarnin sarki ne ba ba su gama na haka nan ba amma dai sun bi mai sun zama shi umarnin sarkin da shi shi ne sarkin musulmi ya ce a kawo kuma a kawo har da matan da yara ɗauro su a zo musu da shi can dimashik sai aka haɗa tare da kawo kan aka aka kama hanya kuma kamar da aka sani an bi hanya mai tsawo ne ba hanyar da aka saba bi ne daga kufa zuwa dimashik ba sai aka yi wani zagaye sai da aka yi arewa maso yamma aka yi nisa sannan kuma aka karkato aka kudu har aka yi aka yi kuda sannan aka je da mashkila to kuma an yi zagaya da su ne don a je birane daban-daban manya-manya kowane ana tariyansu ana da murna ana nuna musu cewa sarkin musulmi ya yi nasara kan maƙiyinsa to akwai ɗimbin darussa dangane da abubuwan da muke karantawa na waƙen karbala cikin abin da muka karanta yau hadda labarin 'yan uwa biyu yan uwa biyu wa da kani duk sun fito a cikin rundunar umar bin sa'ad da nufin za su je su yaƙi hussein alaihissalam sai ɗayansu ya ji kiran imam hussein da ya ji kiran imamu sai sai sai sai ya koma ɓangarensa aber ähm, a wani karanci haka na- a- ba haka ba ne ba yan uwa biyu ne akwai wani ne da shi hanyar salama ba yan uwa biyu ba ne akwai wani daga cikin mutanen ne wanda ba a ambaci sunansa ba ana wanda ainihin ya ji kiran imam hussein ya koma bangaren imam hussein ne kuma shi gwanin harba kibiya ne ainihin sai ya sai ya je ya tsuguna gaban imam hussein yana cin da kibiya bangaren dakarun umar bin sa'ad to sai shi kuma imam sai yana cewa "Al- allah ka ga- gamar da harbinsa da katari to sai ya zama duk ko- kowane harbi kuwa ana katari bayan da kibawun shi duk suka kare sannan ya zaro takobi ya dumfare su har ya kashe mutum tara sannan aka kashe shi to wannan kun ga rabauta irin nan wala Allah da ma yana bangaren Umar bin Sa'ad din ne da ya mutu da an kashe shi fi sabili shaitan amma yanzu ya zama cikin waɗanda Allah ya ɗaukaki darajarsu yana cikin waɗanda ainihin ah, imam Hussein ya yabe su da cewa bai san yan- a- a- akwai mai sahabbai kamar sahabansa gona rabauta ne kamar hurbin riya hurbin yazid an riyahi kai wanda yake shi ma ya- shi- shi general ne ma commander wanda ya- shi ne ma aka turo ya tsara hussein da mutum dubu mahaya amma ba a umarce shi da ya ƙi shi ba kuma sai shi- da ya zo ya ya aiki an ce ya tsare shi ne har shi ce eh, ma- imam hussein ya ce mishi sakalat ta ummuka sakalat ka ummuka kai ne zaka tsare ni sai ya ce amma da wani ne ya gaya min wannan maganan ba kai ba to da sai sai na ga abin da na yi masa amma ina ni ina ambaton mahaifiyarka da aibi to sai ya- ya ɗauki ya ce to yanzu mu eh, mu ɗauki hanya in ji ma musulun ce mu ɗauki hanya wanda ba za ta kai ni kufa ba za ta mai ni madina ba don ya ce shi an ce kar a bashi ya ko- kar ya bashi ya koma kar kuma ya bashi ya je kufa ya tsare shi inda ya same shi to amma sai ya yarda to su ci gaba da tafiya shi ba zai shi ba hanyar ba za ta shiga da shi kufa ba ba kuma zai za ta meshe shi madina ba don haka ne ma da mutum zai duba taswira zai sha mamakin inda waƙen karbala ya kasance domin idan ka taso daga makka za ka je kufa to ba abin da zai kai ka karbala ba abin da zai bi da kai ta karbala saboda ba hanya ba wato kamar an wuce an wuce karbala eh, an wuce kufa din ne kamar in ka taso sai- sai- wato an sa kofar a dama ne aka wuce ta da nisa sannan aka saboda ko ainihin ku- ku- kufa din sai ta zo ta da- ta dawo kudu da karbala din alhali sun fito inda ya kamata a ce sun fito ya kamata kan misali mutum makon misali mutum ya fito za shi wani gari ai kaga daga hanya zuwa garin kai tsaye ne to amma sai zo ai zama an wuce garin saboda shi sun ɗauki hanyar da ba zai kai shi kofa ba ba kuma zai koma da shi madina to sai ya kasance nan ne mahallin da wannan abin yawo to sai gashi shi hur shi ma gashi ainihin abin da ya kasance har- har shi yake ce mai imam hussein ya yi mamakin lokacin da ya fito gida ya ji murya amma bai ga mai magana ba na ce yana ce masa albishirinka hor albishirinka da aljanna sai juya bai ga mai magana bai ce yanzu za a tura ni a kan ɗaya- ɗan yar manzan Allah sannan kuma a ce man alman albishiri da aljanna to sai gashi yanzu ya koma ainihin ta ɓangaren imam Hussein wannan taufiki ne wasu an masu taufiki irin wannan Ah, shi kuma imam Hussein an ce a wani ruwaya ba kawo shi nan ba wanda yake aka ce ya- ya- ya- yayin da yake rubuta ko ba ya aje guda ɗaya ce na wani bawan Allah ne mumi amma ba san ba san wani ne ba sai da horo ya zo to sai ce masa ya ce ma horo ai tun da aka ambaci aka ambaci Fatima mahaifiyata na ga idanunka ya zubar da hawaye na san kai mumini ba zai yi ka mutu a bangaren su wannan kuma kaga ko kuma ya nuna cewa wanda ya ya kukan tausayin sayyida fatima ta zahra a ya nuna shi mumini ne haka lokacin da ya ce inda wani ne ba kai ba ya ambace ni amma ni ina ambaton mahaifiyarka sai sai ya ga idanunsu sun kaɗa har ya yi hawaye tunani tun tunan sai da fatima ta zara sai ya ci to wannan lalle namu ne ko da yake na cikin su lalle ba za a yi karata a cikin su tun da har ya hawaye hawaye saboda ah, sai da ba to shi wanda nake so kokarin faɗi na wannan shine wani mai amur bin qarafa al-ansari wanda shi ya zama garkuwa garkuwan imam da gangan jikinsa ana cillo kibiya shi ya tsaya ya fuskanci kibiya da nasa jikin da kansa da jikinsa har sai da kibiyoyin suka shige shi sosai da kuma suka da ake masa na mashi da sara da takubba to sai ci kafinsa ya zama dai faduwa zai to shi har ya sai juya ya dubi imam yake ce masa to na cika wato na biya ya ɗan manzo Allah ya ce ka biya kana kana tare da ni a aljanna anta amami ya ce anta amami firjan gaba gare ni ma'ana ganin ko in ma amami yana nufin ga ka tafi ne ganin nan zuwa ko kuma zan sa ka gaba anta amami yana iya ɗaukan hakan kana ma'ana ga ka- ka- ka- ganin nan zuwa ko kuma zan ta sa ka ko kuma kana tare da ni da ya fi kyawun ma'ana shi ya ce ka gayar mani da manzan Allah kuma ka gaya masa cewa gani nan tafi to sai shi wannan eh, amur bin qarada din ya faɗi shahidi to sai sai aka samu wani tababbe dan uwansa shi kuma bangaren Umar Umar bin Sa'ad ya kira da karfin da karfi ya kira Imam Hussein ya ce mashi ya kazzab garrata akhi hatta kafarta sai imam ya ce masa a ban ban- ban ruɗe shi ba Allah ne da ya shirya da shi kai kuma ya- ya taɓar da kai to kun ga irin irin wannan taɓewa har sai ce wai Allah ya kashe shi in bai kashe Hussein ba har ya kawo hari a guje ainihin aka shiga tsakaninsa da aka kada shi sabansa suka suka ɗauke shi da sauri kafin a kashe kun ga shi kuma wannan irin da da taufiki da hizlani wannan su- wannan- wannan shi ya zama garkuwan kare imam har imam ya aike shi ya gayar mashi da manzan Allah ya ce ga- ya gaishe shi ya ce ga munan tafe amma ga wani kuma ɗan uwansa na jini shi kuma taɓaɓɓe kun ji maganar da ya yi ainihin kuma shi kuma ma ba tsira zai yi ba a bayan mun karanta maganan wani mai suna eh, yazid bin mas'ud annashali wanda yana cikin ashraf da man- manyan mutane da imam Hussein ya rubuta masu takarda a- a basra mutanen basra wanda shi ya tara mutanensa ya yi- ya yi masu kalamai masu sosarai cewa su dama ta samu da za su wanke rudin da aka yi musu suka yaƙi amirul mumini ga shi daman wanke wannan laifin ya samu su zo su kaya da ɗan manzo Allah to cikin jumla abin da yake ce masu hada ce masu ya ce masu mallam ya kutal ya mut mallam ya kutal ya mut wanda duk ba a kashe shi ba mai zai yi shi kuma zai mutu eh haka mutuwa lazim ne ko a kashe ka ko ka mutu in ma ba a kashe ka ba mutuwa za ka yi to shi ke cewa to yake to me kake me kake ma'ana me kuke gudu kenan in ma baka ji an kashe ka wajen kaya da dan yar manzo Allah ba za ka mutu za mu halata da yake su kuma dai ba dai abin takaici da ya faru su da samu muwafakan taimakon imam hussein ya taso da mutane su dubu goma sha biyu kafin su isa karbala aka ce an gama kila da sun isa da tarihi ya canza tun da mutum saba'in da bakwai suka girgiza wa'annan dubu dubatan dubai har suka aukar da shuhada ɗinsu ba zan ce musu shuhada shuhada da izgili kasassu aka sami kasassu dubu ɗari da hamsin to ina da a ce akwai kuma ƙarin ko da mutum dubu ɗaya ne masu wannan ra'ayin amma dai ba su samu wannan tofikin ba duk mutanen sun nuna daga bayanan da suka yi daga suke suke sai dai kuma dai ka san yadda ma'arka take wani abu ne ka ji labarin ma'arka wani abu ne ka aikata in ka gani su dubu goma sha biyu in ba duk a tofiki ya kai musu ba da ba su iya samu wannan amma dai darajar shahada tare da imam hussein shine tsororuwan daraja wanda ta kai makamai yadda shi imam yake ce musu ku miƙe ya zuwa ga aljanna wanda shi imam yake ce musu ku miƙe ya kira ya kira mai ce masu wato ya ku wanda karimai wanda Allah ya ɗauki girmama ga aljanna nan an buɗe ƙofofinta ainihin ƙoramunta na kwarara 'ya'yan itatuwanta kuma sun nuna kuma ga manzan Allah na kamar yana nuna musu tamkar yana gani ne ga ƙofofin aljanna nan a buɗe ga ruwa na kwarara ga 'ya'yan itatuwa sun nuna wato ma'ana kinaya ga daɗin da ke ciki yana jiran ku kuma ga manzan allah nan da shahidan da aka kashe a tabarkin allah suna jiran ku suna muku albishir suna ci albishirin ku kuzo kuzo kuzo kuzo saboda ka ce ku yaƙi don kare addinin allah da addinin annabinsa ku kare haramin manzara ƙarshe lokacin da sahabban imam kowane in yi mubarazan ya fito bayan ya yi ban kwana da imam ya fito ya dunkare su saboda a lokacin ba batun hanyar dawowa ba ne an riga an kai an kai yanzu yana bukatar ana jiran kawai mene fitar rai kawai ake bukata da ya fitar rai zai koma ya zuwa garama saboda ka daidai saboda abin da Allah ya sani na zuciyarsu cewa da gaske suke a wannan lokacin kawai sai a yaye musu shamaki a lokacin sai ya zama su suna kallon aljanna din ne kai tsaye duk wanda ya sai kawai sai gashi yana kallo ne kawai ga ma aljanna yana gani saboda yanzu yanzu ba shamaki tsakanin shi da wannan an yaye mashi shamaki saboda ya ƙininsa su kuma suka ce rayukanmu ga ran kafansa mu ga jinin kafansa kariya bayan za a yi ya ce suna cewa bayan za a yi wani abu ya same ka matukan muna dare ce akwai daga cikin masu taufi- taufiki da a cikin tarihi da yawan gaske akwai da masu wanda Allah ya ma taufiki da wanda suka mo- suka sami izrani suka taɓe cikin cikin wanda suka taɓe ak- an ba- an ba da bayanin wani da ya zo ya gaya ma imam hussein ya ce daidai nan amirul mu'minin ya kafa rumfansa ya ce daidai nan ne za ka kafa rumfanka kuma sai na ganin ka kafa kuma ya ce daidai ya nuna mana duk wurin da za a kada kowane sai ya ce wuraren ya ce nan ne za a kada shi nan ne za a yi kaza nan ya amirul mu'minin yana nuna musu sai ga kuma duk kaman gashi an- ya- yanzu ya jir- yana jiran kawai a yi a kwama din ana ce masa arthur sai imam hussein ya ce to kana tare da mu ne a gare mu ne kai ko a kanmu sai ya ce ba gare ku ba ba a kanku ba ina da ina da iyali kuma ina da waɗansu tarkace haka zai a- zai a kuma ba ba ni dai ban shirya mutuwa ba. sai ce to ka bar nan kar ka- kar ka ji abin nan kururuwan yayin da muke bi neman bukata domin duk wanda ya ji kiran mu bai ansa mana ba to shi- har ab- ha- haramun ne gare shi ya shaki kashin aljanna to sai ya bar wurin ya tafi abinci to shi wannan dai bai da taufiki Allah ya sauke an ce kuma ko wani shi ma ya dan fara komawa ma da ya dan koma ya koma ya koma da ya dawo sai ce sai ce mai imam Hussein da gaske kai zaka yaki wayannan mutane ya ce yi sai ce to shikenan shi bari ya je ya kintsa ma iyalansa abubuwa ya dawo to ko da ya dawo an gama to wani abu dai guda shine wannan ba da rai ne a wajen eh, taimakon addini wanda yake wasu suka bayar suka rabauta wasu kuma suka yaƙe su suka- suka taɗe A- a dukkan kowanne duk rai ya fita to kuma a karatunmu na jiya imam hussein ya faɗi wata magana muhimmiya lokacin da amur bin hajjaj ya ce masa eh, ainihi yana ce ma mutanensa ku yaƙi waɗanda suka fice addini suka bar jama'a cikin abin na faɗi wannan jiya ta ce cikin abin ne fa sharhin wani bangare nasa na cewa shi yadda ya ɗauka in in in in jama'a na nufin wa- sarki na tare da jama'a shi ne shi ne addini a wurinsa ba wannan nake so in wani janibin nake so in faɗa wanda shi imam hussein an son da ya bashi ya ce ya amur kuma amur ɗin nan yana cikin suna cikin mutane suna cikin mutane amirul mu'minin da yawan sha- shabas ɗin nan bin rubi'i da amur bin hajjar duk suna tare da amirul mu'minin a lokacin kuma su makoman su ya koma ya zama abin da ya zama allah ya sauki to shi kenan cikin amsuwan da da im- imam ya ce shi yanzu amurkai ne kake kwadaitar da mutane akan yaƙi- yaƙin to idan rayukanmu suka bar jukunanmu za mu san wane ne ya fi cancanci ƙunan wuta kaga yana abinda imam yake cewa shine lokacin gane yaƙi ne ɗan ƙirs ne da zarar ruhi ya fita gangan jiki matuƙar ruhi yana ɗaure da gangan jiki lokacin ibtila'i a lokacin mahallin jarabawa ne amma in an zare ruhi da gangan jiki jarabawa ta ƙare yanzu sai sakamako kamar an ɗage alƙalami kenan daga ai ma ina ce an ɗage alƙalami a jarabawa ai ma na ai ba bai kama ba saboda in an ɗage alƙalami a jarabawa sai an je an yi maki ko to shi ko wannan ana zara rai za ta samu koma don za ta koma duniyan arwa don duniyan arwa kamar duniyan gangan jiki ce ta ma ba- ta ma fi gan- daga duniyan gangan jiki don ita ita tana da ci- ta- tana da cikakken yaƙi ne yanzu da komai da komai ainihin rai shi yana nan shi yana rabuwa da gangan jiki lokacin da ya auri gangan jiki suka haɗu to a lok- al- al- a lokacin ne yake muhallin gwaji jikin na shafan shi yana shafan jikin ran da aka zare ya zama wani abu daban to kaga an yi imam hussein ya cewa in rayukanmu suka bar gangunan jikinmu za a san waye fi cancanta da shiga wuta to rannan da yake ranar ashura ne rannan ne aka kashe imam hussein rannan ran ya fice gangan jiki to amur bin hajjaj kuma wata rana ya mutu la mahalata domin ainihin duk daga baya an ɗauki fansa akan duk cikansu ba wanda ya sha duk cikansu ba wanda ya sha har ma akwai wanda su ma da ranar ashuran ta zagayo a wata shekara shi ma nan ne ya zama tasu ƙarshen daidai da ranar da suka yi aika-aikan da suka yi bayan shahada ɗin ranar goma ga watan akwai wa ɗin rana ɗin banda yawa ibn ziyad ibn ziyad wannan wanda suke ce mashi ubai da dan murjanata to shi ma ran goma ga wata aka kashe shi shekara ta 67 bayan hijira ibn ziyad wanda muhtar bin ubaida a sakafi ya kashe shi kuma a rannan ya harwala aka kashe hussein bin numair na ta cewa ibn numair ɗin nan ma yana cikin dakarun ibn ziyad din to duk ranar ashu ranar ashura aka kashe su bayan shekara shida kun gani sun dan more sun dan more na shekara shida amma su maran ya tafi sun san makoma an ce shi bayan kashe shi ibn ziyad shi mota da sun yi gumuzu sosai sai yake cewa a bincika cikin gawawakin yana jin akwai ibn ziyad don suna komawa da wani ya ji kanshin turare mai kanshi kwarai wanda yake nufin turaren manya ne mai tsada to aka zuba kuma sai aka ga gawan ibn ziyad to karshe kuma ya zo sai ka zo kuma ranar ashura wato wannan shi ma kamar wani wani arashi ne ko cewa cikin irin wannan ranar ta zagayo shi ma ƙarshe ya zo to tsakanin rabuwan gangan jiki da ruhi da kuma a kashe tsakanin a kashe mutum da kuma a kyale shi wata rana ya rayu a cire gangan jiki tazaran bai da yawa kamar da Allah ta'ala ke cewa kul in farartum min al-maut aw al-qatl wa idhan la tumatta'una illa kalila in kuka ce da su in kuka guje ma mutuwa ko kisa to ba za a jiyar da ku daɗi ba sai kaɗan na in mutum ya gudu ma mutuwa ko ya gudu ma kisa zai rayu amma ɗan gajere ne da kaɗan ne ba da jimawa ba shi ma zai cimma wanda aka kashe to kaga wato fitan ruhi shine ranar da za a san makoma to insha Allah al'azim za mu yi ziyara an raba takarda za mu karanta ziyarar ashura da addu'a mu tashi السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن رسول الله وابن السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرتي السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي خلل بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت عظمة مصيبتك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات ولعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مكانكم وزادتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الموحدين لكم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا وعن- ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنكبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم موسى بي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من آل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصرك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم على البيت وابرغوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى عشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأعضائهم إني سلم لمن صالحكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم وأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله وأن يرزقني تدبر مع إمام مهدي ظاهر ناتج بالحق وأسأل الله بحجكم وبشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بكم مصيبتي مصيبة ما عظمها وعظم رضيتها في الإسلام وفي جميع الس- السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية ومن آكلة الأكابر إليهم من العين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن مواقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرح به آل زياد وآل مروان بقتل الملك حسين صلوات الله عليه اللهم فضائب عليهم اللعن منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم في موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموا- وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم الصلاة اللهم العن أول ذان من ذرم حق محمد وآل محمد وآخر التاب له على ذلك اللهم اللهم العن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا اللهم خص أنت أول ظالم بالعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وجههم دون الحسين عليه السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر من زيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين to ya rabbi Allah ka taimake mu da taimakonka ka kare mu da kariyanka ka kiyaye mu da kiyayewanka ka tabbatar da mu akan shirya ka tabbatar da mu akan tafarkin musayi Allah masu yana roƙonka ka kasance tare da mu wannan al'umma da muke zaune a ciki Allah ka tausaya mana mawayacin halin da aka jefa wannan al'umma Allah kai ne ke da mafita Allah kai mana magani Allah masu tada rigingimu dinnan Allah kai mana maganin su Allah masu rike ka kawo mu wannan al'umma mafita Allah ka tausaya mana ya rabbal alamin Allah muna roƙonka Allah ka karbi shahadan shahidanmu shahidanmu na Qudus ya rabbal alamin Allah ka karbi shahadansu Allah kuma kai gaggawan daukan fansa ga waɗanda suka auka- suka karkashe su masu waɗanda aka jijjima rauni Allah kai gaggawan warkar da su Allah, shahi- shahidan ashura ya rabu Allah ka karbi shahadansu Allah ka sa su a cikin jimlan shuhada a karbala wanda aka ji ciwo Allah ka gaggauta ba su lafiya Allah musulman roƙonka kuma waɗannan mutanen da ba su gushe ba suna ta ƙulle-ƙulle kullum suna tanin za su maida kullinsu a kan shi'a ne allah maɗaukakin sarki kamar yadda samanka take nuna ayoyi wanda ko ji an ga ayoyi hadda hoto je dai muna sallan isha wasu ka ga hoto hadda hoton a yamma goma sha biyu a sama wa'annan ayoyi ya rabu muna, muna roƙonka ya rabbi ka nuna mana aya akan makasan 'yan uwanmu ka nuna man aya a kansu Allah ka juya da su birori da aladu ka canza masu halitta ka kuma kawar mana da su da gaggawa ya rabbal alamin Allah ka jefa razani da tsoro a zukatan makiya اللهم عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم ان قتلة احمد وحامد ومحمود وباقي الاخوه الذين قتلوا معهم اللهم اقتلهم بادادا واحصهم اعدادا ولا تدع على ظهر الارض منهم احدا اللهم ولا تغفر لهم ابدا اللهم اللهم ان قتلت اخواننا يوم عاشوراء اللهم اللهم لعنهم اللهم مثل بهم واجعلهم إذة لغيرهم اللهم اللهم الآن كل كل هؤلاء القتلة اللهم الآن أوكو وأمامة وإبيلي اللهم مثل بهم واجعلهم إذة لغيرهم اللهم خذهم يا رب أخذ عزيز مقتدر وأرنا فيهم قدرتك وأقر بذلك عيوننا اللهم مثل بهم يا رب واجعلهم إذة لغيرهم اللهم أئنا عليهم ولا اللهم عليك بأعدائنا من الصهاينة والأمريكان وسائر استكبار العالم ومن استعملوا وجعلوهم حكاما في هذا البلد وكل من ضارأهم وشاءهم ورد بفعلهم من العسكر والشرطة والمخابرين ومن دسوا فينا من العيون اللهم إنا عليهم ولا تعينهم علينا اللهم انصرنا عليهم ولا تنصرهم علينا اللهم سلطنا عليهم ولا تسلطهم علينا اللهم سلطنا عليهم حتى ندرك فيهم ثأرنا اللهم زلزلهم واضطربهم واخصعهم وافزعهم واقضى أسبابهم واقضى دابرهم وهزم أحزابهم وفرق جنودهم واختلف كلمتهم والق الرعب في قلوبهم اللهم ألق الرعب في قلوبهم اللهم ألق الرعب في قلوبهم اللهم ابتم بعضهم ببعض اللهم ألق العداوة والبغضاء بينهم اللهم صلبهم الطمأنينة اللهم صلب عنهم السكينة اللهم صلب عنهم لذة النوم اللهم ابتم بعضهم ببعض واجعل بعصهم بينهم شديد اللهم اجعل لهم شغلا شاغلا يشغلهم عنا يا رب العالمين اللهم اكني شرورهم واردد كيدهم في نحورهم وكن بيني وبينهم واكفني اياهم بما شئت وكيف شئت وأن شئت بحولك وقوتك وقدرتك وعظمتك وكبريائك وجبروتك وانتقامك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار يا منتقم يا منتقم يا منتقم اللهم امتقم لنا يا رب العالمين على هؤلاء القتلة اللهم وعجل ذلك يا رب الساعة الساعة بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين اللهم اقبل شهداءنا اللهم قلبهم عندك شهداء والحقهم بالاحياء المرزوقين اللهم وطلب بدمائهم ووترهم وذهلهم وكف عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها بعث كل باغ وطاغ وجبار ومعاند الحمد لله حق حمدي وصلى الله على صفوته من خلقه محمد وعلى بيته وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهر gwamnati a yau muke bi